بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare wanda shine daren Juma'a daren sha shida ga watan Shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin ashirin da bakwai ga watan Mayu shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda bayan hutu da muka yi na azumi Allah cikin ikonsa a yau za mu dawo karatukanmu tare da littafin wato as-siyasatu shar'iyya في إصلاح الراعي والرعية ولفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغفى تامسا ابن تيمية يارسني شكرتا dari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi na shi na as-siyasa shar'iyya yana magana ne akan fikihun musulunci dangane da ƙa'idojin shugabanci da irin responsibility wanda yake kan shugabanni da mabiyansu Allah ya saka mashi da alkhairi yan ba manta ba za mu tashi ne a daidai inda ibn taimiyya yake cewa wa fi sunani anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu marra ala imra'atin maqtulatin fi ba'd maghazihi wa qad waqafa alaiha an-nasu فقال ما كانت هذه لتقاتل وقال لأحدهم الحق الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عصيفا يعني أجيرا yana mana magana akan ƙa'idojin jihadi da ladubba da falalar jihadi a musulunci ya ce wa fi sunani ya zo a cikin littafai na as-sunan sunan ta Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da wannan hadisi haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka na al-Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar haka nan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya fitar da wannan hadisi da wasu su kamar al-Imam al-Baihaqi ta hanyar hadisin Rabah ibn Rabi' Allah ubangiji ya kara masa yarda wanda ya rito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha alamba hadisi na 701 ya tabbatar da ingancin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce a wani daga cikin yaƙe-yaƙen sa ya wuce annahu marra alamra'atin maqtula ya wuce ya ga wata mata an kashe ta gawar wata mace fi ba'adi maghazi a wani daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qad waqafa alaiha nas har ma ya ga mutane sun taru suna kallon gawar wannan mace faqala sai ya ce ma kanat hadhihi lituqatil wannan dai mace abinda muka sani ba yaƙi take yi ba wa qala li ahadihim sannan yace wa ɗaya daga cikin sojoji ilhaq khalidan yi maza ka riski khalidu komanda kenan radiyallahu anhu fa qul lahu kace masa la taqtulu dhurriyatan wala asifa kar ku dinga kashe yara ƙanana da kuma asifan sune wato ma'aikata masu aikin kamar kiwo haka ko masu aiki a gona ko masu gadi ko direbobi ko duk wasu dai ma'aikata wanda suke aiki ƙarƙashin shugabanninsu ya'ani ajiran abin da yake nufi da asif shine al'ajir wato dan kwadago wannan hadisi yana nuni zuwa ga rashin halascin kashe mata a wurin yaki matukar ba sun fito ne a matsayin sojoji ba saboda annabi ya ce ma kanat hadhihi lituqatil kenan in aka same ta wahiya tuqatil to za a iya kashe ta ke sannan kuma a daidaita tsakanin maza ma'aikata wato kaman barori kenan da 'yan kwadago tsakaninsu da zurriya mata da yara cewa duk waɗannan ba a kashe su wa anhu wa fiha anhu har ila yau a cikin as-sunan anhu daga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwayar Anas dan Malik kenan Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da sunanu Abi Dawud da littafin as-sunan al-kabir na al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi ala al-jami' a wannan riwaya annahu kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la taqtulu shaykhan faniyan kar ku kashe tsoho wanda ya riga ya tattaki wala tiflan saghiran kar ku kashe dan karin dan karamin yaro a wata riwayan wala tiflan wala saghiran tiflu sai zama yaro kenan mai shan nono sannan saghir kuma sauran yara walam ra'atan kar kuma ku kashe wata mace wannan ma dai kamar wacce riwaya ne da yake ita wannan riwayan tana da wata matsala a cikin isnadinta saboda akwai wani mutum mai suna Khalid ibn al-Fazri wanda malamai suke magana akan shi ana cewa ibn al-Fazri ana cewa kuma ibn al-Fizri da haka zaka ga Sheikh al-Albani a cikin littafin shi Ba'ifu Abi Dawud a lamba hadisi na 450 ya raunata ita wannan riwaya ya ya raunata isnadinta amma ta tabbata saboda tabbatuwar waɗannan hadisai ta wasu hanyoyi kamar yadda muka ci. Walidhalika wa zalika anna Allah ta'ala abaha min qatlin nufusi ma yuhtaju ilai. Abin da yasa aka hana kashe waɗannan rayuka saboda shi Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa rayukan da ya halasta a kashe kawai na mutane sune ma yuhtaju ilaihi abin da ake da buƙatuwa zuwa ga kashe shi fi salahin halki don a samu zaman lafiya. Dirran da za a kashe sai wanda kashe shi akwai maslaha fiye da barin shi a cikin addinin mutane ko rayuwarsu. Kama ƙala subhanahu wa ta'ala, kame da Allah yake cewa, wal fitnatu akbaru min alƙati. Lalle fitina ta fi girman sha'ani fiye da kashe mutum ɗaya. al-imamu mujahid cikin ainihin wato tabi'ai yake cewa al-fitna anan hiyal kufur shine kafirci sauran malamai kuma suka cewa a fitina irin wato halin rashin mutunci da halin wato rashin sanin ya kamata wanda kafiran makka suka dinga nuna wa musulmai shine al-fitnatu jarabtan musulmai da suka dinga yi da uzurta musu da shiga cikin sha'aninsu da hana su sakat to shine al-fitnah to sai kafirai ne suke so su zargi musulmai akan cewa to ku kuna cewa kaza kaza gashi nan kun yi kisa sai Allah ya ce musu ai wannan kisan da aka yi ai fitinar sa bata kai fitinar abinda kuke na kafirci ba ko fitinar sa bata kai fitinar abinda kuke na sawa musulmai ido da hana su sakat a makka ba ashahid shine da malam ya ce ai annal qatla wa in kana fihi sharrun wa fasadu shi kisa ko da yake akwai sharri da fasadi a cikin sa fa fi fitnatul kuffari min ash-sharri wal fasadi ma huwa akbaru min a cikin fitinar kafirai da barnar da suke yi to sharrin da ke tare da su yafi sharrin kisa da haka me yasa musulunci ya halasta a kashe wanda ya ridda a kashe wanda ya zina ya zama muhsini a kashe wanda ya kaza saboda a cikin kashe su akwai samar da salaha ga sauran al'umma a kashe wanda ya kashe wani a mai kisasi to saboda samar da wannan salahar sai aka ce su a kashe su amma duk wanda ba wannan ba to musulunci bai da a kashe shi ba malam ya ci gaba da cewa faman lam yamna al muslimina min iqamati dinillahi wanda duk bai hana musulmai tsaida addinin Allah ba duk wani kafiri ko wani mushriki wanda bai hana musulmai tsayar da addinin Allah inda suke ba, lam takun madarratu kufurihi illa ala nafsi. Da haka kafircin da yake yi ba zai cutar da kowa ba sai kan shi, da haka sai a rabu da shi, ba za a ce a auka mashi ba. Wani haza ƙalar fuqaha'u inna da'iyata ilal bid'i al-mukhalifa lil kitabi was sunna yu'aqabu bima la yu'aqabu bihi sakit. Da haka ne malaman fiqh suke cewa dan bid'a wanda ke kiran mutane zuwa ga barnar da yake akai to za a yi mishi ukuba da irin ukubar da ba za a yi ma wanda ya shiru ba idan mutum yana da bid'a amma ya yi shiru baya kiran kowa ya zuwa gare ta shi ne yana bid'a shi yana bid'a shi addinin da yake kenan to mu'amalar da za a yi mishi ba za a kausasa ta ba irin mu'amalar da za a yi ma dan bid'a wanda yake kiran mutane zuwa gare ta wanda yake da'awa zuwa ga bid'a yake yayata ta yake gayyatar mutane yake shaharata to nan za a yi mishi raddi za a guje mishi za a kaurace mishi ba za a shi karatu a hannunsa amma shi wancan yana da saukin al'amari waja'a fil hadisi kuma ya zo ma a cikin hadisi innal khati'ata idza ukhfiyat lam tadurra illa sahibaha walakin idza zaharat falam tunkar darrat al'amma cewa shi aikin laifi zinubi idza ukhfiyat idan aka yi shi a ɓoye lam tadurra illa sahibaha ba ta cutar da komai wannan saban Allah ba zai cutar da kowa ba sai wanda yi wanda yi zunubin shi a ɓoye zunubin shi kada ya shafa amma walakin idza zaharat amma idan aka bayyana aikata zunubin ko aka bayyana labarin aikata zunubin ko aka bayyana hotuna da bidiyo na aikata zunubin ta yi ma ba da manufar zunubi ba da manufar yayatawa ko yin Allah wadare da ita. To irin wannan idan aka yi haka, falam tunkar, ko ba a biyo da inkari da nuni zuwa ga hani ga aikata abun ba, darrati la'amma, to wannan zai cutar da mutane da yawa. Wannan mala ya ce hadisi, amma a ƙashin gaskiya ba hadisi ne marfu'i ba, hadisi ne wanda yake maƙtso'i, maganan wani tabi'i ne mai suna Bilal ibn Sa'adin رضي رحمة الله عليه شين يكي فلا إن المعصية إذا أخفت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة يلو أتكي لتافهم شعب الإيمان نال إمام البيهكي دا حلية الأولياء تعب نعيم الأصفهاني لشرح السنة تال إمام آآ آآ البغوي حسين بن مسعود رحمة الله على الجميع فلهكا تاغا دم بدعا وندي يكي بيناوا za a yi mishi wato jafa'i fiye da wanda baya bayyanawa. Hakanan mai saban Allah wanda yake bayyanawa za a mu'amalance shi fiye da mu'amalar wanda baya bayyanawa. Don sabo da ba a bayyana ba, da bid'ar da ba a bayyana ba tana da sauƙin al'amari wajen yaduwa. Amma idan an bayyana ta, wani ne take yaduwa ta yi reshe, ta yi reshe ta zama fitina. Wani haza aujabatu shari'atu qitalul kuffari. don haka ne shari'ar musulunci ta wajabta yaƙan kafirai walam tujib qatalal maqduri alai amma bata wajabta a yaƙi wanda aka fi ƙarfin sa ba minhum daga cikin su wanda aka fi ƙarfin shi yake ƙarƙashin daular musulunci ya yadda ya zauna cikin kaskanci da kafirci to wannan ba sai an yake shi ba bal idza usira ar-rajulu minhum idan aka kame wani cikinsu a matsayin fursunan yaƙi fil ƙitali a wajen yaƙi au ghairil ƙitali kuma ba a wajen yaƙi ba mislu an yulqiyahu yulqihi turqihi safinatu ilaina kama a ce jirgin ruwa ya igiyar ruwa ta kaɗo su ko ya fashe da su sai ya kawo su gaba garin musulmai sai aka kama su au yadillu tariq ko wani kafiri ya bata hanya ya shigo garin musulmai aw yu'khadhu bi hilatin ko a kama shi ta hanyar wata dabara fa innahu yuf'alu yaf'alu bil imam al aslah shugaban musulmi zai yi abin da ya fi dacewa min katli ko dan yaga ya dace ya kashe shi kamar idan a ce wani jijjige ne a cikin jigajigan shedanu na kafirai wanda ana ganin kashe shi to raunata su ne ko wani babban kwamanda ne a cikinsu ko wani makiri ne a cikin su sai shugaba ya fahimci wannan kashe shi ya fi alkhairi sai ya kashe shi a wista ibadi ko ya mai da shi bawa ya bautar da shi kamar idan a ce wani sharifi ne cikin sharifansu wani ɗan sarki ne ko wata ‘yar sarki ne to wannan bautar da shi shine wulaƙanta shi shine abin nan karya ƙashin bayan shi to sai ya mishi haka awul manni alaihi ko ya mishi baiwa ya sake shi idan dama wani mai sauƙin kai ne ko wani fasto ne ko malami a cikinsu ko wanda ake ganin idan an kyauta mishi ana sa ran zai musulunta ko zai je ya ba da labari na kirki akan musulmai har hakan ya jawo su su musulunta gwargwadon maslaha da shugaba ya gani shi kuma sai a sake shi au mufadatihi bi malin aw nafsin ko kuma a yi exchange a yi prisoners exchange a karɓe shi a ba da kuɗi ko a karɓe shi ɗan uwan shi su karɓe shi su yi a yi musayan fursunonin yaƙi ya zama an kama wani wanda suke ji da shi sai a ce to wane yana hannunmu in kuna so mu sake shi sai kun ba mu fursunoni guda kaza ko sai kun kawo wane da wane da wane da suke hannunku ko sai kun ba mu dukiya iri kaza iri kaza abinda dai shugaba ya ga dacewa gwargwadon shawara da wanda suke ulul halli wal aqdi yace au nafsin inda aktharil fuqaha haka labarin yake haka magana take a gunda dama daga cikin ainihin malamai kama dalla alaihi kitabu was sunna kamar yadda qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suka nuna wa in kana min al fuqaha'i man yara al manna alaihi wa mufadatihi mansukhan ko da yake a cikin malamai akwai wanda suke ganin wato sakin shi a mai baiwa da kuma yin fansa to wannan an share shi akwai ayoyi a cikin alkur'ani da suke nuni zuwa ga haka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada alharbu aw zara kaga wannan aya ta nuna halascin idan an kama su a daddaure su daga baya a yi musu mannu ko kuma a yi fidiya. Sai aka kuma zo aka samu wata aya a cikin amfal da Allah yake cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard bai dace ga wani annabi ya tara fursunoni ya ajiye su da nufin zai sake su a bashi kuɗi ko zai sake su ya musu baiwa ba hatta yuskina fil ard har sai ya kakkarya su a bayan ƙasa sai ya zubar da jininsu sai ya kakkayar da su turiduna aradar duniya wallahu yuridu al'akhir Allah ya ce ku kuna son abin duniya ne shi ko Allah yana son ku samu lahira ne ma'ana son abin duniya shine zai sa ku ce bari ku yi ta bada fansansu bari ku yi ta sakinsu amma idan kuna son lahira abin da ya fi shine kawai ku kakashe su to wannan ayar ita ce wasu malamai suka kalla sai suka ce ta soke waccan ne amma malamai muhaqqiqun sun ce ba sokewa bane kowace aya akwai mahallinta akwai abin da ya dace duka abubuwan suna nan shugaba yana da zaɓi ya yi abin da yake ganin shi ya fi dacewa ina fata min gane wannan haka kamar faɗin Allah qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihum وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين تشكين سورة التوبة كنا يتماكو يتماتنا نولي زواغا كسا كوي والله تعالى أعلم هكا كما يرفض الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوهم فقد فقتل المشركون فقتل المشركين حيث وجدتموه كشف مشركين دين كو غنسو وخذوهم ku kame su wahsuruhum ku daddaure su ku kewaye su waqadu lahum kulla marsali ku musu ainihin duk abin da za ku iya na fako ku kame su wannan ma duka cikin sura tauba ne da aka sai aka samu malamai irin su ibnu abbas irin su dahak cikin tabi'ai irin su qatada irin su ibnu jurayjin sai suka ce duka an shafe wata aya wacce ke nuna cewa idan an kama bayi a sake su a yi musu mannu ko a anshi ainihin wato a fidiya amma wasu malamai sun da cewa lallai abin yana nan amma ba shi ne asalin aulawiya ba ba shi ne priority ba shi aka fi so ba sai in muna ganin muna da wata bukata ko muna da wasu ‘yan uwanmu da ke hannunsu idan sun ji mun kashe wannan su ma za su kashe waɗancan kuma muna da bukata ta dukiya ko bukata ta yin wata yarjejeniya da su gwargwadon dai abinda hali ya hukunta wallahu ta'ala sai malam yace fa amma ahlul kitabi wal majus fa yuqataluna hatta yuslimu aw yu'tul jizyata min yadin wa hum sagirun yace amma dai kaga su ahlul kitabi kirista da yahudu wal majus da masu bautar rana da ire-iren su fa yuqatalu to waɗannan fa yuqataluna za a yaƙe su hatta yuslimu har sai sun musulunta aw yu'tul jizyata min yadin wa hum sagiruna su ba da jizya da hannunsu suna masu kaskantuwa wa man siwahum to wanda ba ahlul kitabi ba ba majusu ba ya al'amarin su yake faqad ikhtalafa al-fuqaha fi akhdh al-jizyati minhu malan fiqhu sun yi sabani game da an san jizya abun kafiran larabawa illa anna ammatuhum la ya'khuduna min al-arab yace amma dai mafi yawan malamai ba sa karban jizya daga gun kafirai larabawa wa ayyuma qa'ifatin mumtani'a intasabat ila al-islam mala yace da sanda aka samu wata tawagar mutane suka yi ƙarfi aka rasa yadda za a yi da su kuma suna danganta kansu ga musulunci kamar irin su boko haram din da makamantansu suna da ƙarfin makamai an rasa yadda za a yi da su wamtana'at min ba'di shara'i amma kuma sai suka ki aiwatar da wata shari'a ta musulunci az-zahiratul mutawatira wacce take ga ta nan zahiri karara an san wannan abun a cikin addini kamar azumi ko zakka ko makamantansu fa innahu yajibu jihaduha bi ittifaqil muslimina wajibi ne a yaƙi wannan ainihin wato tawaga da ittifaqin malaman musulunci hatta ya kuna dinu kulluhu lillahi har a maida addini dukkan shi ya zama na Allah kama qatala Abu Bakar as-Siddiq wa sa'iru sahabati radiyallahu anhum mani zakati kamar yadda sayyidina Abu Bakar da sauran sahabbai a zamanin halifancin sa Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya suka tashi suka yaƙi kafiran nan da suka hana zakka mun san bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun rabu gida hudu kamar yadda al-Imam Ibn Hazm ya ambata a cikin al-Milal wan Nihal akwai waɗanda suka tabbata akan tsantsar imani wannan sune jumhur jumhurul muhajirin wal ansar wa sairus sahaba dukkanin sun tabbata akan musulunci da imani bangare na biyu sune waɗanda sun tabbata akan imani amma suka ce su ba za su ba da zakka ba sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah shi ya aiko shi za su yi sallah za su yi azumi amma ba su ba da zakka ba sai suka yi wani tawili fadin Allah da yace khudh min amwarihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum suka ce an ce a ba da zakka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an bashi yayi mana addu'a to yanzu baya nan babu wanda zamu ba tunda ba wanda zai mana addu'a shi aka ce mu ba yayi mana addu'a tawilin da suka yi kenan suka ce ba za su bayar ba su ne waɗanda sai na bakar ya yaka wannan ayat tana cikin suratul tauba ko to akwai kuma kafirai wanda suka yi ilanin ridda ga baki daya amma ba su da ƙarfi ƙarfi mai yawa su ne irin su tulaiha da wannan bokanniya da ake ce masa da nau'i na hudu na ƙarshe su ne wanda suka yi ilanin kafirci kuma suna da ƙarfi mai yawa to na gabansu shine musailama don musulmai sun sha wahala sosai a hannun shi an yi ma'arikatu shuhada wanda aka kashe musulmai da dama cikin sahabbai cikin alramomi kadai an kashe kuma guda saba'in a ainihin yamama kenan to akwai hadika da ake cewa hadikatu shuhada inda ya shiga ya kulle kanshi shi da mabiya bayan shi musulmai suka su su Anas kawun Anas dan Malik su suka fasa wannan gate da karfin tsiya suka shiga akai ta taraliya da su an kashe musulmai da yawa a wurin wannan haka musulmai suka rarrabu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya al'amari ya tabbata ga waɗancan musulmai na farko radiyallahu anhum ajma'in wa kad kana qad tawaqqafa fi qitalihim ba'du sahabati wasu sahabbai da suna ganin anya ko ya dace a yaki mutumin da ya faɗi kalmar shahada ya yarda Allah ɗaya ne su suna ganin bai kamata a yake shi ba hatta qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakr radiyallahu anhu har ma sayyidina Umar yake cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma kaifa tuqatilun nasa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zaka yaki mutane bayan annabi yana cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni da cewa lallai na yaki mutane har sun shaida sai sun shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi ɗaya wa annan Muhammadan Rasulullah kuma su shaida cewa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah fa idza qaluha idan suka faɗi kalmar shahadan nan asimu minni dima'ahum wa amwalahum za su kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu daga bari na illa bi haqqiha sai in sun taba haƙƙin la ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah sauran abin da suka kuma ya koma ga Allah ba ruwa sai na Umar ya kafa hujja da wannan cewa ya za a yi kace zaka yaƙe su bayan suna faɗan la ilaha illallah bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fi la ilaha illallah ya tsira a wata riwaya ta Anas dan Malik wanda ke cikin sunan Abi Dawud ya zo da ƙarin cin cewa wa anna Muhammadar Rasulullah sai aka ƙara wa yastaqbilu qiblatana su zama suna fuskantar irin alƙiblan wa yusallu salatana suna irin sallan mu wa ya'kulu dhabihatana suna cin yankan waɗannan sun tsira akwai su kare-karen waɗanda ba waɗannan ba sai na bakar bayan da umar ya faɗi wannan magana faƙal lahu abu bakar radiyallahu anhu fa inna zakata min haqqiha to ai zakka tana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa bi haqqiha zakka haƙƙin dukiya ce kamar yadda sallah haƙƙin jiki ce haka azumi haƙƙin jiki ne to don haka sai sun ba da zakka sannan suka cika kalmar la ilaha illallah yadda ya kamata sai na bakare ce wallahi na rantse muku da Allah law mana'uni law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama laqataltu laqataltuhum ala man'iha wallahi da za su hana ni anaqan anaq shine yar batala yar akuya yar wadda aka haifa ba da jimawa ba mai shan nono ko da aka dan fara barinta ita ke ce ma'ana ya zo a wata riwaya da iqal wato abin daure akuya rande ko da baibai sai dai wannan riwayar ta iqalu kamar da al-Imam al-Bukhari ya nuni zuwa gare ta wahabi ina fata mun gane wannan abin da ya tabbata shine anakan din yace da akwai wata yar akuya wadda suke baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin zakka idan suka hana ni wallahi sai na yaƙe su hatta yu'adduha a a laqatantuhum ala man'iha da na yake su akan hanawa qala umaru sai umar yake cewa fama huwa illa an ra'aytu qad sharaha sadru abi bakr lil qitali fa alimtu annahu al-haq sai na umar yake cewa da naga sai na abubakar lalle wato zuciyar shi ta riga ta fadadu ya gamsu da batun yakin nan sai na gane gaskiya ne yana daga cikin fiƙin da ke cikin wannan shine wato saurarawa na gaba da kai ko da kana ganin abin da kake shine ne sai ka haƙura idan manya a shugabanci manya a shekaru manya a ilimi manya wanda suka riga ka akan wata sana'a in suka ce ga abin da za a yi to yana daga cikin ladabi sai ka saurara musu sawa'un a rayuwa ne ko addini ne ko a sana'a bai yiwa kana ƙaramin likita consultant ko wani farfesa ya ce ga abin da za a yi kai kana house officer ka ce baka yadda ba za a fara tunanin baka da kunya ko baka san girman na gaba da kai bai yiwuwa kana karamin dan koyon abin na aikin gareji wani tsohon bakanike wanda ya fi shekara talatin yana hulɗa da injinan mota ya ce ga abin da ya kamata kai kuma ka ce a kaga mai mota shi ma zai ce a karka sa baki ko tela to haka ilimi yana daga cikin ladabin ilimi idan manya suka yi magana manya kamar yadda muka faɗa a shekaru a ilimi a gwagwarmaya a experience da duwar abu wanda wani ya ɗara ka a kai sai ka ja baki ka shu yanzu sai na umar wanda fa yana da shaida daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ana mashi ilhama amma kaga da ya ja da shugaban sai na bakar to sai ya janye bakinsa to ya daga cikin mu abin da muka rasa yanzu yanzu mu duk abin da shugabanninmu suka yanke sai mu ce ba haka bane mai ta jayayya mai ta jayayya har mai confusion din wasu daga cikin su har su ce to shikenan sun hakura wannan shugabancin ku sawon a gidajen mu ne a makarantun a masallatan mu a kungiyoyi a jihohi a ma'aikatu a islamiyu da ko'ina da ko'ina haka muke gudanarwa idan limamin ko shugaban kwamitin masallacin mu yace ga abin da yake so a yi sai mu ce ba mu yarda ba idan gwamnan jihar mu ko ciyaman na local government ko shugaban wani kwamiti na marayu ya ce ga abin da yake so a yi sai mace ba mu yadda ba kamar ka ce shi ba shugaba ba ne kamar ka ce ba yi da ƙarfin shugabanci in ma za mu ce ba mu yadda ba ya kamata mu faɗa cikin mutuntawa da bayar da shawara idan ka faɗa ɗaya biyu kaga ba a yadda ba to ka yi iya naka ko da har yanzu ka gamsu cewa naka shi ne fi kyau to abin da ya dace da ladabin musulunci sai ka haƙura to haka ma haka ma a gida idan mahaifin yarinya ya ce ga wanda nake so ta aura to ya kamata kowa ya haƙura daga kan ita yarinya da babarta da yayyinta da ƙanwan mamanta da kowa ya kamata a haƙura tunda shine babba shine jagora sai a haƙura a yi fatan alkhairi amma ba za a haƙura ba har a yi ta maganganu na ɓatanci da mummunan fata shi kai gabin ya lalace sai a da kuma ana cewa dama mun faɗa eh saboda kun yi munanan maganganu kun yi tsinuwa kun yi mummunan fata kun yi Allah wadarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a raquma ce aka tsine mata sai ce a'a la tusahibna naqatun mal'una tsinanniyar raƙuma kar ta shiga cikinmu saboda kada abin da ke tare ita na tsinuwa ya shafe mu to mu ko yanzu duk wani policy da aka yanke jama'a ba ma kallon kyan shi ba ma kallon me ya kamata kawai in dai zai bai dace da san zuciyar makara mu fara tsinuwa da Allah ya isa da zagin shugabanni nan da nan yan Facebook kafin ka ankara da Twitter ya fara trending to wannan shi yake kwashe albarkar duk abin da ke cikin abu ko da alheri ne sai Allah ya janye hannunsa so da musulunci bai san irin wannan musayya da ake a abubuwa ji ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka sanar da shi da tilkadari ya fito zai faɗa masahabbai yana murna yana zuwa sai ta rawo su suna musu irin wannan da muke sai aka maza aka mishi wahayi cewa to an fasa yin wannan lailatul qadari a wannan daren ko kuma kamar yadda wata riwaya ta nuna aka mantar da shi yaushe ne ko dai zama an yi an yi an yi postponing cewa to ba za a yi yau ba ko kuma za a yi ɗin amma an mantar da shi particularly wani rana ne ko mun gane za ka jama'a mu yi ƙoƙari mu iya bakunan kuma mu iya kiyaye alƙalumin don abu ya zama yayi cewa kowa sai ya yi magana kowa sai ya yi posting kowa sai ya yi comment sai wannan ya shiga rediyo wannan ya shiga jarida wannan ya ji ya faɗa a dandalinsu wannan ya ji ya faɗa a mumbarin wa'azi don ya zama yayi jama'a bai nufin daidai ne irin wannan hujumin da yake wa shugabanni a kowane mataki wallahi yana daga cikin dalilin da yasa gaba da al'amuran masu kalalace har har awayi gari kamar sai na yake faɗa hattar hattar taban nasihu bin nashihi har mai nasiha mai faɗan gaskiya ya fara kokonta wai anya ko ba gaskiya nake faɗa ba kalla ka gaira sai na ali fuskanci matsala da mutanen shi ai mun karanta nan saboda bala'in musunsu wannan ta hakimi da aka ce za a yi tun gaba a je ko ina suka ce ai ba za a ci nasara ba ko ba a ci nasaran ba dama sun ce ai ba za a ci nasara ba bai dace ba ba a san ransu aka je aka ko ba a yi nasaran ba haka suka lalata al'amarin a a jagoran sayyidina Ali gaba ki daya ya kamata mu kiyaye wannan wannan hadisi yana gwada mana haka sayyidina Abubakar da aka ga shine shugaba ya kafe akan sai yayi sai kowa ya hakura domin a ƙarshe dai abin da ya kamata ka gane shi shugaban shi ne yake da responsibility tun a nan duniya kuma a gaban Allah, kai ba za a tambaye ka ba. Daka idan kai iya naka na bayar da shawara, idan kai ka isa ka ba da shawara kenan, to sai kai shi. Balantana kuma irin abin ma da ake shi ne irin da matsala ya faɗa cewa, Ar-rajulu tafihu ya takallamu fi shu'unil amma. Wulaƙantaccen mutum ne yake magana akan abin da ya shafi kowa da kowa. kai ma kai ba wanda ma ya san ka ko darajarka ko kimarka ko isarka amma za ka sa baki abin akan abin shafi duka Najeriya abin shafi harkar tsaro harkar tattali harkar addini siyasa zamantakewa auratayya ka je kana sa baki akan abin da baka yi suka sa baki ba ba za ka tsaya akan abin da yake shine alkadarinka ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama min wujuhin kathiratin annahu amara bi qitalil khawarij ya tabbata ta hanyoyi da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi umarni da ayaki khawarija yan tawaye masu yin fito na fito da shugabanni yan kalakatu da yan boko haram da yan tatsini duka irin su ne wa fi sahihaini yana nan a cikin bukhari da muslim an aliyin ibnu abi talib daga sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda Kala ya ce, Samitu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ya ƙulu, na ji manzan Allah yana cewa, sai ya ƙaumun fi akhirin zamani. wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani to mu kiyaye jama'a yanzu wannan ƙarshen zamani shin gab da tashin alkiyama a'a ba haka bane fassara sahihiya shine ƙarshen zamanin halifancin annabta domin sayyidina Ali ya riske wannan abu kuma shine halifa na ƙarshe a jeren giyar halifofin annabta da annabi yake cewa cikin hadisin muslim al-khilafatu min ba'di 30 ama mun shayi magana akan wannan ko to amma wannan kuma bai nufin ba za a sake samun wasu irin su daga baya ba amma dai waɗannan waɗanda annabi yake faɗa a nan sune khawarija mutanen naharawan waɗanda suka yaƙi sayyidina ali wanda sune sanadiyar kashe shi akhiru zamani na nufin akhiru zamani khilafatul nubuwa kamar da malamai suka fasara ina fata mun gane waɗannan mutane annabi ya ce hidathul asnani masu ƙarancin shekaru asnan jam'u sini jam'u jam'u jam'i na sini sufaha'il sufaha'ul ahlam al ahlam jam'i ne na hilmu mai kasara wato hankali da sanin ya kamata da dattaku to suna da wawantaccen hankali ma'ana suna da gurbataccen tunani wannan kamar yadda nawa yake faɗa yana nuni zuwa ga talazumi wajen ƙarancin shekaru da ƙarancin hankali ƙarancin shekaru galibi yakan zo da ƙarancin hankali shi sa Allah yake aiko annabawa bayan sun kai shekaru 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana galibi daga nan ne mutum yake fara hankali har shi da kanshi ya appreciating ababen da ya a baya cewa ba hankali bane dukkanmu nan muna da wannan a matsayinmu na mutane za ka yi tuna abin da ka yi da kafin shekarun ka su kai shekarun da ka kai a yanzu watakila sai ka san cewa lalle da ka yi yarinta ko ka yi wauta ko ka yi azarbaɗi ko ka ci da zuci ba haka bane to wannan hakika ce ga ɗan adam to aka samu tarin mutane ga su dai da ƙananan shekaru sannan ga wauta in kamar da muka faɗa imamu nawawi yake cewa ƙarancin basira yana tare da ƙarancin shekaru da haka ƙaruwar basira ta tare da ƙaruwar shekaru ko cikarsu ya kulla min ƙauli khairil bariya zaka ji suna faɗan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka ji hadisai a bakin su zaka ji magana ta alkhairi suna faɗan alqur'ani suna jan baki suna tilawa shine khai'a la yujawizu imanuhum hanajirahu amma imanin su baya wuce makogaran su ma'ana ba sa aiki da abin da suke karantawa yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min al-ramiyya suna fita fit daga addini kamar yanda kibiya take fita daga cikin ar-ramiyya ar-ramiyya shine dabbar farauta ba kibiya ba kamar yadda mutane suke saurin fasara haka ibn al-asir ya fasara a cikin garibul hadith nashi an-nihaya haka ibn hajar ya fasara a cikin fathul bari ar-ramiyya dabba zomo ko tsuntsu ko barewa wanda za ka harbe shi da kibiya at close range kuma da force mai ƙarfi sai kibiyar ta rada jikin shi kuma ta fice to shine kama yamruqu samu min ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga abin harbi fa aina ma laqitumuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dina ko gamu da su faqtuluhum ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah wanda duk ya kashe su ranar al-qiyama zai samu ainihin wato zai samu ainihin wato lada mai girma to tunda aka ce yamruquna min ad-din suna fita daga addini malamai sun yi fassara guda biyu ko dai zama anan addin ay yakhrujuna min at-ta'a suna fita daga da'an shugabanni ko kuma addin yakhrujuna min al-islam suna fita daga musulunci mun sani cewa jumhurin malaman musulunci ba su kafirta khawarija ba na farkon su shine sayyidina ali din da kanshi da aka ce ba kafirai bane su yace a a min al-kufri faru sun guje wa kafirci haka waɗanda suke ganin cewa khawarija ba kafirai bane jumhurin malaman musulunci suka ce addini anan fita daga da'a fita daga al'umma wanda kuma na daga cikin siffofin khawarija mafiya shahara wannan hadisi yana da fa'idoji da dama da malamai suka ambata ibn hajirin ya tsawaita wajen sharhin hadisi hadisin nan da ire-irensa daga ciki akwai nuni zuwa ga alamun min a'lamin nubuwa wato tambari daga cikin tambura waɗanda ke tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bada labarin abu kuma ya faru kamar yadda ya bada labari sannan yana nuni zuwa ga ya kamata mutum ya dinga bi a hankali kar ya zama ya da tsananin kishin addini babu ilimi don wannan shine abin da ya kai su ga wannan zafin kai kuruciya kishin addini babu ilimi sannan ashe mutum na iya bata ko da yana tare da alkurani kai ya ce ai shi mahaddaci ne duk gidansu mahaddata ne ya za a ce su batattu ne gashi annabi ya ce suna tare da zancen mafi alkhairi zancen shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda take cewa suna karanta alkurani baya wuce ainihin wato makogoron su da al'ibra ba wai da kasancewa ka ka haddace qur'ani ko baka haddace ba kana tafsiri ko baka yi ba a akan me kake kana kan abinda watin mutanen kirki suke akai eh to kai na kirki ne baka akai to ba na kirki bane kai sannan yana nuna halaccin wato kashe wanda yake da bid'a ko wata fitina mai tsanani a cikin al'umma da annabi ya ce a kashe su sannan yana nuna cewa karka rudu da yawan ibadan mutum idan ba kan tafarki mai kyau kyau karka rudu da yawan ibadarsa yawan kula shi da sallah in bai kan tafarki mai kyau yawan zikirinsa yawan tasbihinsa yawan karatun alkur'aninsa in baya kan tafarki na ahlus sunna to ba kai baka sha'awa domin khawarij za kamar da mu mu ji a wata riwaya idan ka kwatanta sallar kada ta su sai kaga kai baka sallah da kyau in ka kwatanta yawan azuminka da na sai kaga baka azumi da yawa sannan a cewa su hawarija suna da haɗari ƙwarai akan al'umma shi sa ce a kashe su da kuma a amfanin karɓan ilimi daga manya karka je kashi ilimi daga yara ƙanana ko waɗanda suke ɓatattu su zo ainihin wato su ɓatar da kai domin hawarija abin da suke kira malam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin li muslimin an ali radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah yana cewa yakhruju qaumun min ummati yaqra'una alqur'ana za a samu wasu mutane a cikin al'ummata kaga da gaskin dalili akan cewa hayin musulmai ne kenan yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay'in in ka kalli karatun su to naka ba bakin komai yake ba yawan karatun su da dadin karatun su da nacewarsu da ƙarfin haddasu da iya tilawarsu za ka rena naka. Wala salatukum ila salatihim bishai. Sallar kada kake yi kai ga magarin musulmi ba ta kai tasu ba, yawan sallah, tsayuwa mai daɗewa, sujuda da ruku'u da taban sallah a goshi da yi akan lokaci da kulawa da ita baka kai su ba. Wala siyamukum ila siyami bishai. Yawan azumin ku bai kai wannan nasu ba, kullun cikin azumi suke, litinin da alhamis, ayyamul bidi sittu shawwal arafa kaza siyamu daud in ka je ka ji labarin waɗannan ƴan boko haram haka suke yawan azumi yawan sallah da yawan tilawa ana yi ana goge baki ga yawan musaffa duk wannan ayyuka akan suke in ka gani sai ka raina aikin kai da kake kuma ba a cin abinci mai yawa sai dai a ci dabino a sha bakin ruwa ana kwatanta rayuwa irin ta salaf amma kuma babu aqida mai kyau a zuciya yaqra'una alqur'ana za su dinga karanta alkur'ani yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim suna tsammanin qur'ani hujja ne gare su amma hujja ne akan su kullun shekaru ga bidiyo ba qur'ani yake ja ba yace ai kaza kaza ga hujja shi amma hujja ce akan shi malamai sun sani wala yutujawidu salatuhum taraqiyahu sallar su ba ta wuce makogoron su yamraquna min al-islam suna fita daga musulunci kama yamraqu sahamu minar ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga abin farauta dau ya alamul jaishul ladina yusibunahu da a ce sojojin da za su ci nasara a kansu sun san ma qudiya lahum ala lisani nabiyi sun san irin ladan da za su samu sojojin sayyidina ali da duk wasu sojoji musulmai da za su yaki khawarija su ci nasara a kansu wallahi da sun san irin ladan da za su samu da nakilu anil amal da bayan sun gama yakan khawarija za su daina aiki ne kawai wannan aikin sai kai su aljanna saboda yawan ladan yakan khawarija wannan riwaya muslim ke wa ana bi sa'idin annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith a riwaya Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma tana cikin Bukhari da Muslim yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama yaqtuluna ahlal islam za su dinga kashe musulmai waye da una ahlal awthani su kyala maguzawa ba gaske ba jama'a su ta kashe musulmai a masallaci a juma'a a idi a wuraren bukukuwa a wurin jana'iza a ƙauyuka da birane su ta kashe musulmai suna kyala kafirai la in adraktuhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da zan riske su la aqtulannahum qatala adi da sai ne musu kisa kisa irin kisan adawa mutanen annabi hudu wannan malamai suka ce at-tashbihu fi ghayatil qatl la fi sifatil qatl wannan kwatancin yana nufin irin kisan da aka yi ma adawa ta fuskar kashe su murmus ai musu qurmus ba ta irin kisan ba kaga ai adawa wa amma adin fa uhliku birihin sarsarin atiyatin sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fatar alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya to dubba nan bane wajen kwatancan fa hal tara lahum min baqiya babu saura babu wani gari yanzu a ce ga wani ba adi babu shi Allah ya karar da shi Allah ya sa iska kwana bakwai da yini takwas ko saba a layalin wa samaniyata ayyamin tana ta bubbuge su sar'a tana sumar da su tana kayar da su ka annahum a ajazu nakhlin khawiya kaman kututturan dabinai wanda suka riga suka gama rayuwarsu suka kakkare shine Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya kaga sauransu babu sauransu babu wanda ya saurara ga yahudu sun saura kirista sun saura mutanen gari kaza sun saura ko amma adawa sai dai tarihi kawai to annabi yana nufin da zai kashe su an bikrati abihim kamar yadda balarabe ke cewa wato za a yi musu complete wiping out a kawar da su a bayan kasa saboda bala'in su yayi yawa to kuma wannan shine abin da ya kamata ya musu ko a Najeriya tun farko da da aka ritsa su a cikin barnan nan farkon yakin Boko Haram da aka fara yi wajen 2011 ne ko 2012 na manta zamanin Umar Musa yar Addu'a Allah ya gafarta mishi da an murkushe su gaba ɗaya da shi ke amma sai aka basu wasu suka gudu aka ba wasu me ake ce musu aka ba su abin nan ahuwa aka kakkama wasu aka ji a kukkulle daga baya aka sassake su aka yi ta bincike har suka zo suka ƙara regrouping suka ƙara taruwa yanzu fiye da shekara goma suna ɗanɗana wa 'yan Najeriya azaba da shugaban da talakawa har sai da ra'ayi su an yi addu'a addu'a bata ci ba an yi yaƙi yaƙi bai ci ba an yi sulhu sulhu bai ci ba an yi duk abin da za a yi hayin ga abu ya gagara inda an kashe su gaba ɗaya da shi kenan kaga mu za mu kwa fahimta ma'ana wannan hadisi me yasa annabi ya ce a kashe su duka saboda bala'in su munin aqidar su da kuma yadda suke da taurin rai akan wannan munin aqida wannan daga cikin sababinsu taurin rai a kan aƙidarsu ba sa tuba kafirta musulmai da saɓo duk sanda kai saɓo kai kafiri ne sannan fito na fito da masu mulki fita daga cikin al'umma su koma gefe da kuma violence al'umf komai da yaƙi-yaƙi suke yin shi sannan kuma raba kan musulmai raba kan al'umma inda suka tarin ma su ƙara rabuwa su ƙara rabuwa kullum haka suke fashewa da haka ƙungiyoyin khawarija tun zamanin sayyidina ali sun fi ƙungiya arba'in akwai ibabiyya akwai azarika akwai as-safariyya akwai najadiyya akwai wacece akwai wacece haka ma yanzu zaka ji an ce ga bangaren wani bangaren albarnawi bangaren shekau bangaren waye kullum haka za su ta fashewa saboda wannan shine sifar su dinin suke haka suke duk kuma kalkalla ko da islamiyya ce kuka hada da zafin kai da rashin sanin mutuncin na gaba da ku to ba za a jima ba ta fashe islamiyya wannan zai ja ɗaliban shi ya ware da zarar ya dace izu talatin ya ja nashi wannan ma akan rigimar kuɗi ko rigimar waye a stan headmaster shi ma ya janye nashi saboda duk wannan al'umf violence rashin bi a hankali alhalin manzala sosai yana cewa babu abin da bi a hankali zai shige shi sai ya gyara shi babu abin da za a cire mishi bi a hankali a cikin shi sai ya lalace neman aure ne noma ne aiki kake a ofis ɗinka a garejinka tafiya kake a motarka in dai baka bi a hankali sai an samu matsala duk abin da kake duk duk abin da kake baka bi hankali sai an samu matsala in kana da gaggawa kana da girin gidishi kana da gaggawa concluding kaza ne kaza ba za a samu matsala da kai ya kamata mu gane wannan da abin da muke amma arifq bi a hankali to khawarija ba sa yin wannan sannan shi yasa a a al-Imam Malik ya bada fatawa shi ma cewa kashe su da sauran malamai irin su Ahmad ibn Hanbal da makamantan su Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta al-Imam Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takunu fi ummati takunu ummati firqatayn al-ummata za su rabu gida biyu ishara zuwa ga jama'a Aliyu mutanen ƙasar Kufa da jama'ar Muawiya mutanen ƙasar Sham a wannan rigima ta shugabanci fatakhruju min bainihima mariqatu sai a samu wasu fandararru wasu ƴan tawaye su fito a tsakankani sune khawarija din tali qatlahum awlahuma bil haqqi a cikin wannan kungiyoyi guda biyu wacce tafi kusa da gaskiya ita ce za ta yaki khawarijan nan manzon Allah kenan jama'a sallallahu alaihi wasallam wannan ya kai matuƙa wajen bayani bayani akan cewa duk waɗannan ƙungiyoyin guda biyu har yanzu al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam musulmai ne kuma khawarija ƴan tsilla tsilla ne tsankanin waɗannan tsageru ne suka fito daga cikin waɗannan al'umma da suka karbi gida biyu sannan annabi ya bayyana cewa ƙungiyar da ta fi ɗayar gaskiya sune ɓangaren Aliyu dan Abu Talibin sun fi ɓangaren Muawiya gaskiya sun fi su haƙƙi sai suka su ne suka kuma ɗauki ɗawainiyar kashe khawarija a wannan yaƙi da ake ce mana harawan kamar da muka tattauna a kan shi a baya a cikin karatun ainihin wato hikmatun min tarikh fa haula alladhina qatalahum amirul mu'minina ali radiyallahu anhu waɗannan waɗanda sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ya yaƙe su lamma kharajatul furqatu baina ahli al-iraq wa sham yayin da suka fita su wannan kungiya daga tsakankanin mutanen Iraki jama'ar sakenin shi Aliyu din da mutanen Sham jama'ar Muawiya rahmatullahi alal jami wa kanu yusammawna al-haruriyya ana ce musu haruriyawa wato saboda inda suke zaune da ake ce ma harura bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama anna kila ta'ifataini al-muftariqataini min ummati annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ƙungiyoyin guda biyu da suka rabu duka al'ummar sani wa anna ashaba aliyin aula bil haqqi kuma ya bayyana cewa bangaren sayyidina ali su suka fi cancantar gaskiya walam yuharrid illa ala qitali ulaiikal marikina amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai kwadaitar da ayaki kowa ba sai waɗannan da suka yi fandari bai ce su aliyu da suke da gaskiya su yaki waɗancan malam yace wa anna ashaba auke alladhina kharaju min al-islam wanda suka fita daga musulunci wa faraqul jama'a suka rabu da tawagar al'umma wastahallu dima'a man siwahum min al-muslimina wa amwalahum suka halasta jinin duk wanda baya cikin su daga cikin musulmai kuma suka halasta dukiyarsa wannan abu kaga shine suke hayin zama duk wanda bai cikin wannan tawagar to ba musulmi suke kallon shi halalud dami wal mali sai su zo gari su kori mutanen garin su kwashe ‘ya'ya da mata da abinci da dukiya da magunguna da dabbobi da ababen hawa su ƙara gaba wai sun kwashe gani makiya haka suke yi da inda suka je su kashe na kashewa su kame na kamawa ya ce wasa mata bilkitabi wa sunna wa ijma'il umma annahu yuqatalu man kharaja an shari'atul islami wa in takallama bi shahadati ya tabbata cewa da Ƙur'ani da Sunna da ijma'in malaman musulunci cewa duk mutumin da ya fito na fito ya fice daga cikin tawaga al'ummar musulmai ya ce ya kafa wani gari nashi ko ta ƙasa tashi ko ta gwamnati ya kafirta musulmai ko da shi yana faɗan la ilaha illallah yana sallah yana salati to za a yake shi wa in takallama bi shahadati wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi al-qa'ifati al-mumtani'a malamai sun yi sabani game da wata tawaga wata ta samu ƙarfi ta samu mana'a lau tarakacin sunnar ratiba in suka daina yin wani abu na sunna sananne karaka'atai fajiri su daina sallah ta nafila wadda ake yi da asubahi kafin sallah asuba hal ya juzu qitaluha ko ya halasta a yaƙi irin wannan jama'ar ala qaulaini malamai sun yi magana guda biyu fa ammal wajibatu wal muharramatu zahiratul mustafida kaga dai ayyuka na wajibi wanda suke da ayyuka na haramci wanda suke a fili wanda aka san su ayyukan wajibi kaman sallah kaman zakka kaman aikin haji da makamantansu kaman biye iyaye ayyuka na haram kaman sata shan giya zina da makamantansu fa yuqatalu alaiha bil ittifaqi wanda diyar tara wasu al'umma suka ce sun daina yin wannan abu da musulunci ya ce a yi, ko kuma za su dinga yin wani abu da musulunci ya hana sun halasta wa kansu, da wajibi ne a yaƙe sa sai sun daina yin wannan abu, sai sun dawo kan hanya, hatta yaltazimu an yi ƙimus salawatil maktuba, har sai sun yarda cewa za su tsayi da sallah, wa yi addu zakata, kuma su bayar da zakka, wa yi sumu share ramadana, kuma su azumci ramadana, wa ya hujjul baita su yi aikin haji wa yaltazimu tarkal muharramati kuma su yadda cewa za su daina aikata ababen da suke haramun ne min nikahil muharramati kaman aure tsakanin wa da kanwa ko aure tsakanin ɗa da uba da ɗa da uwa ko makamantansu wa aklil khaba'isi ko cin ababen da suke munana irin alade da kare da jaki da giya da makamantansu wali ikida'i alal muslimina ko kai farmaki ga musulmai fin nufusi a kashe rayukansu wal amwali ko a wawushe dukiyoyin musulmai wana hu zalika da makamancin wannan duk wanda yake wannan sai an tabbatar ya bari ka'ida ce akan shugaba ya tabbatar ya hana waɗannan wa qitalu haula'i wajibun ibtida'a ya kan irin waɗannan to wajibi ne tun farko wato waye za a jira ne sai in sun kai wa musulmai hari ba musulmai ya tashi su kai musu hari ba da bulugi da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallama ilaihim bayan an isar musu da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama yuqataluna alaihi kamar yadda za a yaƙe su akan kin karban sakon to koda sun karbi sakon na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun faɗi kalmar shahada amma suka ki sallah ko suka ci gaba da aure tsakanin wa da kanwa ko suka ci gaba da shan giya da cin alade to za a yaƙe su fa amma idza bada'ul muslimina idan ko su ne suka fara kawo musulmai farmaki fayyata akkadu qitalu to kaga anan yaƙansu ya ƙara ƙarfi akai musu farmaki ya ƙara ƙarfi kenan kama zakarnahu fi qitalil mumtani'ina min almu'tadina qutta'i tariqi wa ablag kamar da muka ambata game da wanda suka yi ƙarfi suka zama 'yan fashi suna tara hanya an fara a baya cewa ma a yaƙe su to wannan kuma shi ya fi cancanta ma a yaƙa ina fata mun gane wannan za mu saurara anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa wal jihadu wajibul lil kuffari wal mumtani'ina an ba'd shara'i fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah